الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at wato almutawatira wa shadha bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 58 kenan muna cikin suratul tauba za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta wato sha bakwai kenan a cikin suratul tauba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ma kana lil mushrikina bai kasance ga mushrikai ba an gane ko an ya'muru masajid Allah su rayar da masallatai wato na Allah kenan tunda wurin sujada kenan masjid wurin sujada ne na ubangiji sajada yasjudu an gane ko ya kamata ya zamanto masjad amma sai qur'ani ya kawo shi masjid domin suna in ya zamanto yana da mudari'in shi na da dhamma ko yana da fatha to maf'al yake zuwa in yana da kasra kuma sai zamanto maf'il nazala yanzilu manzil amma kaga sakana yaskunu maskan to sajada yasjudu ya kamata a ce masjad sai qur'ani ya kawo shi masjid kuma tunda qur'ani ya kawo shi shine arkal fasaha kiran dole a karbe shi ban sani ko mun fahimta ba sannan masjid yana ɗaukar wurin sujada ko kuma lokacin da za a yi sujada ko kuma ya zamanto ita kanta yin sujada ya koma kamar matsayin mastar almimi ma kana lil mushrikina bai kasance ga mushrikai ba an gane ko an yi amuru masajid Allah su rayar da masallatan Allah rayar da masallatai kala biyu ne akwai rayarwa ta wato gini da kuma abin da gini yake bukata kamar yanzu zamanin nan akwai samun masallaci ruwa da wuta da kuma yin kamar wurin banɗaki inda mutane da su abin nan da sauransu waɗanda abubuwa ne waɗanda za su rayar da masallaci ta fuskar gini a ta'amirul hissikin akwai kuma a ta'amirul ma'adawi a zo a yi ibada an gane ko kamar karatun alkur'ani ko kaza ko kaza ban sani ko mun fahimta ba yawwa an ya'muru masajid Allah su raye masallaci na Allah imamu ibn kasir al-makki da kuma imamu abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imamu yaqub al-basri sun zan al-basri yani sun karanta ma kana lil mushrikina an ya'muru masjid Allah bai dace ga mushrikai ba su raya masallacin Allah yan ce masjid mufrad ne masajid a qira'a ta jamhur kuma jam'i ne muna gane ko yawwa to sai malamai suke cewa anan idan muka duba makanin limushiriki na an ya'amuru wato masjid Allah kira'a ta abu amur ibn al'ala da kuma yaqub al-basri da ibn kasir ana taujihinta da alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin siyaƙi ya kawo a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaga nan sai ce masjidil haram bai ce masajidil haram ba an gane ko tun da rama masjidil haram masallaci na makka ne to su kuma kira'a ta jam'i sai an kai taujihin ta ita ma da wato siyaqi inda Allah ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir bai ce inna ma ya'muru masjid Allah ba mun gane ko yawo kinan kowace tana da cikin siyaqi abinda yazo irin naka wazani da kuma ma'ana to sai dai yanzu nan wajen ma'ana akwai abubuwa guda biyu da kamata mu hankalta kafin ma mu je wajen ma'ana din in mutum na son karin bayani ya diba cikin alqiraat wa atharuha في التفسير والأحكام نا محمد بن عمر سالم بازمول آه، رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين صفحة تقري شدة da 89 689 nan mutum zai ga bayani to ma kana lil mushriki da bai kasance ga mushrikai ba an ya'muru asalin an ya'muru masdar ne munsabik wato ana iya cewa ma kana lil mushrikina imaratu tunda an ya'muru in an hada shi masdar yake komawa ba sai kuma na fahimta ba wa an tasumu khairul lakum siyamukum khairul lakum wa an tasbiru آه، خير لكم صبركم خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى عفوكم آه، أقرب العفو أق- أق- عفوكم أقرب للتقوى mun gane wannan to me yasa bai kawo masdarkin ba sai kawo shi a matsayin fi'ili mudari mu maido hankalin mu nan to an ya'muru sai zaman to kenan ya kawo shi a matsayin masdar munsabik dan saboda ya bada cewa fi'ili mudari yufidu tajaddudu watakrar yana nuna yau da gobe jibi da gata shi yasa kashi an yi amuru a nuna maka abuna wanda tunda an ce bai dace gare su ba sai zaman to kenan bu dacewa ba ta jiya ba ba ta yau ba ko jibi ko gata a'a gaba ɗaya ma ban sani ko mun fahimta ba muna gane ko kinan shine al-udulul qur'ani markon yace ma kana lil mushrikina imaratul masjidil haram sai ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah an gane ko to wannan na farko kenan na biyu nan sai mun duba mu gani da ya ce ma kana lil mushriki na bai kasance ga mushrikai ba su rayar da masallaci to aiko sun rayar da masallacin makka har suna ganin ma nasu ne don ya ce aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir kuma ka bani wajahada fi sabilillah to kina kaga ashe ko sun rayar da masallaci han ba Allah da kanshi yace wa ma lahum yasudduna 'anil masjidil harami وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت عند البيت كاغا سن kasance suna rayar da shi ba sai kuma fahimta ba to kenan nan dole sai an yi tawilin zahiri shine ka dauki mazhaba ta kufiyun duk da yake akwai mazhaba ta yan basra ma ta kufiyun ta fito karara ka kaddarta wani abu ma kana yanbaghi lil mushrikina an ya'muru masajidallah wasu kuma fahimta ba bai dace ga mushrikai ba abu na biyu nan akwai illa da ya ce lil mushrikina mala abdullahi lil mushrikina sai ya kawo mushrikai bai kawo sunan wani ba saboda a nuna maka illar da ta sa aka ce su dace da wannan abu saboda suna shirka da Allah sai zama to duk mushriki a duniya wannan ka'ida ta haushi muna ganewa abu na gaba ma kana lil mushrikina bai ce wal mushrikati ba alarma ya yi taglibi janibin zukuri ala janibin inas da mushriki namiji da mace ɗaya ko kuma a ce a an yi kiyasin maza akan mata tun da shirka ta tasa aka hana namiji to macen ma in ta shirka duk hukuncin guda ne mun gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri suna ba su shaida kafirci akan kawunan su ban sani ko mun fahimta ba to waɗansu malamai sun ce nan shahidi na ala anfusin bil kufri ko ya zamanto bilisanil maqal ko ya zamanto mi bilisanil hal Malam Abdullahi mine ne lisanul maqal ne ne lisanul hal oh to lisan dan ka ce lisan to lisanul maqal yawwa kudin zuwa za mu yi dishi ya za mu yi da shahi lisanul makadar lisanul hal almuhimmu dai bari mu hito da abin a gurguje shi ne cewa idan ni magana ne ce kaza na yi magana ne bi lisanul makal idan misali ni yi aiki ban yi magana ba na yi ne bilisanil hal mutumin da kace ma misali kakkasha ruwa shikenan ba ka gaya mishi ba gaba gari ka sai ɗauko muɗa ciki da ruwa sai ya sha ya saba maka min bilisanil hal la bilisanil maqal ba sai ko muna fahimta ba to sai malamai suka yi sabani akan wannan shin da Allah ce shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu shaidar kafirci akan kawunan su shin bi lisanil hali ne ko ko bi lisanil maqal tunda su bu sayar da su kafirai bane an gane ko yawwa to waɗansu malamai suka ce bilisanil hal ne saboda aikinsu yana nuna su kafirai ne tunda suna warware tauhidinsu ko imaninsu da mita bautar gumaka kuma yi ominu aksarhun billahi illa wahun mushrikuna waɗansu malamai suka ce a bilisani wato almakal ne don Allah ya ce innal insani li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la shahid waɗansu malamai suka fi cewa a'a suna cewa labbai ka la sharika lak illa sharikan tamlikuhu wa ma malak to wannan ai shirka ce to kaga dai almuhimmu mala abdullahi shahidina ala anfusihim bil kufri sai mu ce bil lisanil hali wa bil lisanil maqal shikenan ina ganin in mun ka dauki wannan tayi to yanzu inda saura iskari ya danyi muna saura abin da ya kamata mu warware anan da ya ce shahidina ala anfusihim da ma kana mushrikina an ya'muru masajidallahi ko masjidallahi to qira'a ta ibnu kasir da abu amr ibnu al-ala da yaqub masjidallah sai waɗansu malamai suka ce to da an ka ce masjidallahi tana nufin masallaci mai alfarma kenan nan mufrad ne yana nufin masallacin makka qira'a da ta ce masajidallahi ta nuna mi dukkan masallatai kenan ba sani ko mun fahimta ba sai zama to wannan ta bada ma'anar masallaci guda wannan kuma ta bada ma'anar dukkan masallatai waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan wato wato masjid Allah mufradina an gane ko masallaci mai alfarma muna ji ko sun ka ce masajid Allah sun ka ce masallacin makka akan ba sani ko mun fahimta ba kenan su a wajen su da kira da ta ce masjid Allah da masajid Allah duka tana rufin masallacin makka kaga masjid Allah masallacin makka ai mufradi amma masajidallahi ai jam'i ne to ya za a yi kuma masallacin makka sai suka ce abinda ake nufi da masajidallahi nan wato can masjid an hankalta ba masallacin gaba daya masajid kuma saboda masu sallah suna da yawa inda suke sujuda yana da yawa mun ji wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a da ita kira'a ta masjidallah da masajid Allah duk jam'i suke nufi ba ifradi ba sun kishe waɗancan ki sun ka ce masajid Allah masallatai na Allah masjid Allah mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya kuma zuwa ga jam'i kamar inda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ay an'am Allah akin fi to ko da mun ce masallacin Makka aka nufi sauran masallatai an gina su ne dan dan bauta ma Allah kenan hukuncin tsarkakewa duk da yake masallacin makka ya fi kowane masallaci girma da daraja tun da sallah a cikin shi tana matsayin sallah dubu ɗari a wani abinnan daidai da sallah dubu ɗari a wani masallaci wanda ba na madina ba ba na kuma kudus ba na madina kuma sallah tana matsayin sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba banda na makka sai kuma masallaci na kudus wanda shi sallah cikin shi tana matsayin sallah 500 kamar da wasu malamai suka ce wadansu malamai suka ce hadisin da ya ce sallah masallacin kudu suna matsayin sallah 500 yana da rauni wasu inganta shi wasu inganta shi ba mun gani ko? to kenan sai sun ka ce ta fuskar daraja da an san sun fi sauran masallaci amma dai duk an yi su don ibada to ai yadda ya kamata a tsare masallacin makka daga shirka haka da kamata a tsare kowane masallaci daga shirka sun ka ce don haka masjidallahi ita mata kuma zuwa ma'anar jami'i don wurare ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada sannan kuma babu wanda adda zalunci irin wanda ya kange mutane daga shiga waɗannan wurare kuma na azlamu mimman a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha yayi kokarin ruguza su sun kace ko ya ruguza su ta fuskar ya ruguza ginin ko kuma a'a ya kulle su ya hana ayi ibada al-kharabul ma'nawi kenan mun gane ko to kaji dai yadda maganganu na malamai suke gudana a karkashin wannan aya in ka diba cikin al'adbun da miri na shankiti a safha ta 325 zuwa safha ta 326 zaka ga wajen wato shahidina ala anfusihim kinnan bil kufr to sai Allah subhanahu wataala yace ulaika habitat a'maluhum wadannan an bata ayyukan su me yasa aka bata ayyukan su saboda shirka dama shirka tana bata aikin kowa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين مثلكم فهمت بقى يوا to in manzo sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillahi ajma'in an ce inda zai yi shirka tunda ba ba aikata yi ba ashartu la yaqtadi alwuqu' amma dai an kace aikin shi rubuce to bana tana wani wanda ba shi ba yawwa min babu aula ka ka samu shi kenan ulaika habitat a'maluhum wadannan ayyukan su sun baci wa fin narihum khalidun su a cikin wuta suna masu dawwama game da alarmu mai hadda alqur'ani game da alarmu mai hadda alqur'ani cikin suratul tauba akwai wa fil azabi hum khaliduna an gani ko wa fil azabi hum khaliduna na fata an fahimci ni tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun nan ko wa fil nari hum khaliduna to na akwai mas'ala guda kafin mu je aya ta gaba duk da yake ita ba tawjihul qira'a a cikin ta ba amma tana da alaka da wannan aya ta fuskar ma'ana kenan zamu karasa ta da Allah ce ulaika habitat a'maluhum wadannan ba ta ayyukansu abin tambaya mushriki aikin shi akwai shi to ina kuma zace an bata aikin shi tunda ayyukan shi akan shirka yi su dama babu su aiki da su malamai suka ce to kenan na bi da ke nuni abin da an bata aiki su itiqadin su ayyukan su an karbe su to sai Allah bayyana musu ayyukan bata tuna kenan yanzu nan bayyana musu na an kai muna ganewa yawwa bayyana musu na an kai ayyukan nasu sun baci to sai Allah ce to inna ma ya'muru masajidallah waɗanda sun ka cancanci su raya masallaci na Allah an gane ko yawwa kaga hasr kuma gonga hasr haqiqi man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir dami da ranar ƙarshe galibin qur'ani wani lokaci yana muqarana tsakanin imani da Allah da ranar ƙarshe saboda imani da Allah shine asalin imani imani da ranar ƙarshe ko shine saka kai kokari kai aiki an gane ko sauran kuma yana zan kawo su wani lokaci sirrin muqarana tsakanin su kenan ibnu ashur a cikin bakara yace a cikin abin da waminan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ya ce wa bil yawmil akhir kin nan bu ce wa bir rasuli ba ya ce saboda istisqala suna jin nauyin su ce sun yi imani da manzon Allah ba kahirai ne sun da munafikai ne amma wani wani lokacin kuma suna fada wasu malamai suna gana ba su fada ba dai don saboda in su ce sun yi imani da Allah ya imani da manzon ya shigo ciki idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to inna ma ya'muru masajidallahi abin sani inji malaman zauri inna ma kinan an sha makanci wanda yake raya masallatan Allah man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe go wa an kira ta ranar karshe yawmul akhir wasu na fasara shi da an kira shi yawmul akhir li'annahu akhiru ayyamid dunya shine karshen ranakun duniya wasu na ce a yawmul akhir shine bayan duniya ta kare mutane sun mutu an tashi shine yawmul akhir ranar kiyama ranar hisabi domin la yawma ba'dahu abinda ake lissafa yini da shi da dare babu shi fa idan bari kalbasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to duka dai babu lishi in ka ce akhir ayyamid dunya wannan yawmil akhir ne bi itibari bi itibari annahu akhir ayyamid dunya kuma yawmil akhir ne ita ko bayan an tashi saboda la yawma ba'dahu kidan kowane yana da ana iya daukar yawmil akhir bi itibar mun gane ko wanda yana da cikin abin da ke sa ɗaliban ilimi suna fadawa cikin matsala abubuwan da ana kawo su bi itibar da itibaratin mukhtalifa saboda su busan wancan itibar kan ba sai su nuna abin ba haka yake ba Allah ya murmai kyau to wa aqama salata sai ya tsaye da sallah in aqida ta ahli sunna a'mal sunna cikin iman cikin iman shu'abul iman ko ba ka dan bani to kenan nan tunda an ce man amana billahi wal yawmil akhir an ka kawo aqama salata kina an kawo zikrul khas ne بعد العام amma waɗansu da suke ganin al'amal kamar aqida ta murji'a ba su ga cikin musamman iman su a wajen su imani daban aiki daban wa aqama as-salata yatsai da sallah shi wanda ya imanin kenan wa ata zakata ya bada zakka yana ya shafi maf'ulun bihi as-sani al-mustahiqiha waɗanda suka cancanta a bada ta dan ya ce bi innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم to walam yakhsha illa Allah sannan kun bai ji tsoron kowa ba sai Allah na ana nufin tsoro irin wanda na akida ba tsoro irin na asbabu tabi'iyya ba idan wani na da makami yace zai halbe ka kuma tabbas zai iya halbe ka dan ka ji tsoro wannan ba za a kama ka ba saboda wannan tsoro ne lahu asbabuhu at-tabi'iyya ban sani ko mun fahimta ba shi yasa Allah ce annabi Musa fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab can gaba kuma yace fa kharaja minha khaifan yatarqab nan ba za a kama mutum ba mun gane ko da wannan ne da'iya in ka san in ka kwadi wata magana musulunci ba zai ci gaba za ta jawo musulunci illa to kan ma ka yi ta da hujja kai baka da tsoro a ba zancen rashin tsoron ka ake kallo wani lokaci mine ne musulunci zai amfanuwa da shi ko ba zai amfanuwa da shi ba muna ganewa wasu a a'a almuwazana bai da masalih wal mafasid muwazana ne za a yi auna ga wanne ne fi inda in ka faɗi maganar za ta sa alkhairin ta yafi sharrin ta sai ka faɗa an gani ko in yazo zuwa ma in ka faɗa sharrin da za su jawo mu musulunci yanzu kakan musulmin da ke rayuwa kasashen turai wani lokaci sai su yi wasu maganganu waɗanda za su sa a rufe masallatan musulunci a turai to kaga irin waɗannan maganganu faɗarsu gara ka yi taka tsantsan ka ci gaba da da'awarka saboda can musulunci bai da ƙarfi in kan faɗa ma kai kana ganin kawo musulunci aiki alhali bayan kan mai da musulunci muna ganewa to walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tana yiwa waɗannan su zama to cikin shiryayyi an ce asa inda Allah da tahqiq inda asa ta zo wajen Allah tana nufin tabbas amma kuwa wajen ku ba tabbas bane to me yasa Allah bai ce waɗannan shiryayyu bane saboda kada adam shi rudu shi saki hanya sai shi halaka don kana kan shiriya ba shi ke nuna duk abin da musulunci ya ce baka yi ba shi ke nuna ba kai baka da kuskure cikin musulunci ba shi ke nuna akwai bangaren da baka da sakaci ba in kana da kokarin nafila an gane ko kana ganin wani bai nafila tana yawa shi kuma akwai ta ibada da kai da kai baka yanta to kai baka to kai a janaka ka to kai nashi ba wai shi ke nuna kakka ina fila ba a kai kaɗan gwargwadon ikonka amma wani don kaga bai ina fila ba kakka zarge shi akwai wani aiki na alkhairi kai wanda kai baka yi kuma ba dole bane sai ka sani tana yawa ma hikan na fila amma shi bai yi ne lokacin da kake gani fastabatu shi yasa yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi kowa son shi ka yi in shi na wani aikin alkhairi kowa ma ya zo ya irin nashi ya Allah ya bude koyon alkhairi daban-daban fastabiqul khairat kamar mutane kowa akwai abin da Allah ya hore mai an gane ko wani ce kaga yana da kokarin nafila amma wajen sadaka hannu ne tantantan shi bai iya ba ko komi ko baban shi ce shi sun dala dari sai an yi dakkama amma yana iya kwana yana nafila wani kuma Allah ya hore mai yawan kyauta amma sai kace kuma bai tashi ina fila wata kila yana tashi ya shafa ido kudin sa kawai to dan kai kana tashi kai tsawon sallar dare taka ibada ba mu fatan ya zama to Allah bai karba maka ba Allah ya karba shi ma ka bar shi tashi Allah ya karba duk dai inda muke so mini aljanna in babu wannan fikratu ta'addud na alkhairat to za mu samu matsala shi yasa hatta da matsalolin da muke samu tsakankanin mashari'a kaga wagga munazzama tana yaki da wagga munazzama wagga kungiya tana yaki da wagga kungiya da sun fahimci cewa ana iya ta'addudul jabhat li maqsadin wahid shi ne cewa dukkan mu muna fatan sunna ta ci nasara ba sai na ruguza ko ba sai ko ruguza ne ba duk dai mutai akan manhaj mai kyau dan wannan shine abin da ya kamata amma in nace sai na ruguza ka sannan in dora nawa aiki to kenan kuma yaushe da ƙara ruguza ka sannan yi aiki shi dan ya bani aiki kenan ba sani ko mun fahimta ba to ranar sai Allah ce fa asa ulaika tana yiwuwa waɗanda su mutu shiryayyu bai ce waɗanda shiryayyu bane saboda kada a baka dama ko da kana kan gaskiya wani lokaci sai ka rudu karshe kuma sai ka lalace saboda da yawan waɗanda suke ganin kowa yana da sakaci su kaɗai ne adda dai karshe suka iske ai sun waɗa cikin matsala don shi ɗan ya samu su azahu zayun da ha'un da wawun zahu jiji da kai suna ganin sun so da kai sun kai ƙololuwa kai da baka gama ko maka ba yan aljanna hatta da sun kama hanyar aljanna cewa suka yi rabbana atmim lana nurana an kama hanyar aljanna ba amma suna roƙon Allah ya saka musu hasken su muna ganewa to da haka a sadin nan sai kai hattara da ita akwai dalilin da yasa an ka kawo ta kakkace kamar Allah yana shakka Allah baya shakka komi ya san kowa ya san komi mun ji wannan ko to sai mu je aya ta gaba wato na nan ga aya ta goma sha tara tana ma tare da su sai Allah ce a ja'altum siqayat alhaji yanzu za ku sanya siqaya in ka diba cikin ad-durul masun zaka ga siqaya nan daga inda an ka dauko ta daga saqaya sqini siqayatan as-saqiyu kuma akwai as-siqiyu kina al-masqiyu abinda an ka shayar wannan aya kafin mu shiga cikin bayani ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a shafi na 689 ka duba ka gani bayanin za ka samu karkashi sai Allah ce to a ja'altum siqayat alhaji asalin alhaji shine wanda je ziyara ko eh ziyara ziyara dakin Allah ko wanda ya nufaci dakin Allah qasu alqasdu ko abin ziyara ko ba ka nan bane to alhaji kuna sanye shayar da alhaji to ai alhaji mutum guda na kuma mutum guda suka ba ruwa ba rama ya za mu yi alka ɗauke ta jinsiya kenan jinsin alhaji ake nufi jinsin alhajai ko kuma siqayat alhaji siqaya mufrad ce alhaji ma'arifa ne ba a ce siqayat hajjin ba sai da wato mufrad mudaf ilal ma'arifa ya kuma ya kuma a ko kuma siqayat alhaji na an hankalta ma ifradin duk wanda kabba tunda in kabba wanga kaba alhaji in kabba wanga kaba alhaji in kabba wanga kaba alhaji kayan a hada su su zaman to alhaji shin za ku mai da cewa shayar da alhazai wa imaratul masjidil haram da rayar da daki mai alfarma nan dibo mura'atul khilaf tare da cewa shirka suke sai ce imaratul masjidil haram sun rayar da daki don saboda mi saboda mura'atul khilaf cewa lokacin da suka yi duk da yake banna ce suke yi amma nan ya kira shi rayarwa saboda su a yi takadin su rayarwa ce ban sani ko mun fahimta ba da rayar da masallaci mai alfarma kamar na amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda ya imani da Allah da ranar karshe wajahada fi sabilillah yayi kuma jihadi dan daukar da kalmar Allah tau anan muna da qira'at daban-daban idan muka duba wato aj'altum siqayat al-hajj wannan ita ce qira'a ta jamhur kenan sannan kuma akwai qira'a wato ta abin nan ibnu wardan ibnu wardan rawi ne na abu ja'far ya karanta aj'altum suqat al-hajj wa amarat al-masjid al-haram masali kuma fahimta ba ya an ce aj'altum kun sanya suqat al-hajj ba siqayat al-hajj ba suqata jam'i ne na saqi saƙayis isi a ce suƙatun ramayar misi a ce mi rumatun hafa ya hafi hufatun kuma ka dambari a rayari oratun mun gani ko? an nahwi isi a ce mi nuhatun an nahwi to dibo a ja'altum suƙatar hajji za ku sanya masu sayar da alhazai wa amaratar masjidil haram ba wa imaratul masjidil haram ba a qira'atu ibn wardan an gane ko amaratul masjidil jam'i ne nami na al'amir al'amir ismul fa'il sai a ce min jam'i shi ana cewa amiruna jam'u muzakkar salim wanda ko jam'u taksir da amara amaratul masjidil haram wadanda suke rayar da masallaci masallaci mai alfarma an gane ko amir sai a ce amara katib sai a ce min kataba hafiz a ce min hafaza wa yursilu alaikum hafaza ko ba ka nan bane khazin a ce min wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina fil nar li khazanati jahannama tu rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab ko ba ka nan bane oh to kenan za ku sanya a qira'ata ibn wardan suqat al-haji wadanda sun ka shayar da al-hazai wa amarat al-masjid al-haram da wadanda sun ka rayar da masallaci kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar da sun kai imani da Allah da ranar karshe wajahada fi sabilillah sun kai jihadi da dokar da kalmar Allah to in mun ka dubi qira'ata ibn wardan an gane ko cikin tawjihul qira'at al ashr bil qur'an a safha ta 142 da kuma cikin littafin al azbun namir min majalis shinqiti a safha ta 341 a juz'i na biyar sunan cikin taujir qira'atul ashr bil qur'an sun kace to muqabala ce an kai kenan qira'a ta ibnu wardan wato an yi muƙabalatu ƙira'ata ibn wardan an yi mata taujihi da siyaki an gane ko sun ka ce faƙad udila fiha an karkata daga cikinta an muƙabalatul hadafi daga a yi muƙabala ta hadas ai kamancece ne yake nan ta hadas shine aiki nan shi suka nishi ba wancan hadasi ba cikin fiqh wa huwa as-siqaya wal imara domin as-siqaya wal imara ayyuka ne ko shayarwa da kuma rayarwa bil jauhari an gane ko sai an kai kauce cikin qira'a ta ibn wardan da ayi muqabala shi bil jauhar da jauhar abinda yake zati ne an gane ko al'ati ba da huma wanda ya zo bayan su wa huwa kaman amana billahi wal yawmil akhir dan an ce al-jauhar ana nufin abin da yake zati ne an gane ko yace to kenan zai mutu udila an zalika ila muqabalati hadha al-jauhar bi mithlihi cikin imara cikin qira'ata ibn wardan rawina abu ja'far sai an karkata zuwa ga muqabalat al-jauhar bi mithlihi zati da zati wa huwa as-suqat wal'amara shi ne asukatu jam'i na saƙi masu shayarwa wal'amara da kuma masu yarayarwa bibo don ku gane larabcin da kyau ko in ce don mu gane da kyau ƙira'a ta jamhur aiki na an kai muƙabala da mi da ɗan adam da an ka ce a ja'altum siqayat alhaji za ku sanya shayar da alhazai wa imarat almasjid alharam da rayar da masallaci mai alfarma kaman amana billahi kaman wanda ya imani da Allah to ai kaga ba dai suke ba tunda dan adam daban aiki daban kiran qira'a ta ibnu wardan sai an kai tawjihi da wannan siyasi kiran shi ko tashi aja'altum za ku sanya an gane ko suqatal haji masu shayar da alhazai kaga dan adam ne wa amarat almasjid alharam da masu rayar da masallaci ai dan adam kaman amana billahi wal akhir kaman misalin wanda ya imani da Allah da ranar karshe ba sai kuma fita ba kenan shi a qira'a ibnu wardan an yi muqabalatul jawhar bil jawhar ko az-zat bil zat mustalah hadisi sun kai amfani da shi ko muqabalatul insani bil insan dan mu gari dan yau haka yayi sauki to amma ita ko qira'a ta jamhur aj'altum siqayat al-hajj ai ba a muqarana tsakanin aikin dan adam to ita ko ya za a taujihin ta shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amid Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin al'adbun damir a mujalladi na biyar a shafi na wato 341 sai kawo maganganu kuma kana iya duba cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi karkashin wannan aya yace to irin wannan kamar da yadda Allah ce kamar amana billahi wal yawmil akhir saboda yayi bayani mai tsawo a cikin wannan aya wajen wato siqaya wa aka ba ita a cikin larabawa na makka da kuma wato siqaya ta kusai da rifada da kuma abin nan ya fassala bayani kanta wal hijaba hijaba shine tsaron ka'aba sune ake kira sadanatul bait ko sadanatul bait kenan tsaron gida laraba sun rarraba wannan aikin tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mu ce tun kafin a haife shi dan wani ya gane abin da ke nufi da kafin ya zo sai an kace to kamar amana billahi yace to wannan wuri labudda an yuqaddara mudaf in mun dauki qira'a ta jamhur tunda can an faɗi aiki to dole sai an kaddara mudaf yace labudda an yuqaddara mudaf fi ahad al-amrayn a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sun kace wasu malamai sun kace a kaddara mana farko dan ma'ana ta tafi domin ba a yin muƙabala kamancece ne ya tsakanin aiki da ɗan adam sai dai tsakanin ɗan adam da ɗan adam to waɗansu malamai suka ce a'a yanzu a mai da abin ɗan adam da ɗan adam tun da ƙira'a ta ibn wardan ta zo a ja'altum su qatal hajji wa amarat al masjid haram kenan za a ce sai a kaddara ma na farko kenan jumla ta farko ita za a kaddara ma wani abu sai a ce a ja'altum ashaba siqayat al hajji koko ahla siqayat al hajji wa imarat al masjid al haram kaman amana billahi wal akhir za ku sanya ashabu ko zawu ko ahal ko dai duk wata kalma da za ta yi don wani ka sai an ka kaddara wani abu in ba shi yake so ba don kakale sai ce a to shi ba shi wannan zai kaddara ba a duk abin da ya dace ka kaddara inda ba na za ta tafi za ku sanya kina ashabu siqayat al hajji ma abuta shayarwa da imarat al masjid al haram ma'abuta kuma ra'ayar da masallatai kamar amar billahi wal akhir kaga an samu muqabalatu al jawhar bil jawhar ko az-zatu bil zat ko al insan bil insan kuna jin wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a in za a kaddara wa a kaddara mana biyu ba na farko ba kina aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram ka amali man amana billahi wal yawmil akhir za ku sanya wannan aikin da kuke yi na shayarwa shayar da alhazai da rayar da masallaci akan tako ibada ta wanda kuke danga ita kamar amana billahi wal akhir kamar da imani da Allah da ranar karshe kaga ba dai bane tunda su aikin su na shirka ne kuma Allah ya ce habibu ta'amaluhum to wanda aikin shi ya bace da wanda aikin shi an ka karbe shi suna zama dai ba su zama dai mun gani ko yawwa to shi da sa Allah ce la yastawuna inda Allah an gani ko to ai bace la yastawiya ne ba mun gani ko saboda shi alhaji ai mufradi shi ko man amana mufradi to marko ce la yastawiya ne inda ya hankalta ma jinsin su sai ce la yastawiya ne in ya hankalta ma zatin su alhaj sai zama to la yastawiya ne amma da ce la yastawuna saboda shi man tana iya ɗauka komawa jam'i dan an hankalta ma ma'anarta wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ba ce wa ma hum bimu'min ba shi ko nan alhaji mun ce aljinsiya ce to mun ɗauke ta jinsiya ta zan jam'i jinsin alhazai ai jam'i ne shi kuma wanga man ma'anarta ta koma jam'i sai zama to la yastawuna bai ce la yastawuya ne ba a san ko ana fahimta ba saboda kun san wani larabcin ba kan shi bai tsaya ƙara ganewa ba amma sai ka iske yana kokarin tunkarar larabcin alkur'ani kai ka isa ka gano kuskuren Allah waye kai in ba dai in ba dai kafirci mutum ya ya shige shi ba ko ko rashin hankali ko kuma gigita ka koma wajen malamai da suka san larabcin suka san qur'anin an gane su maka bayanin abin yadda yake la yastawuna inda Allah ba za su daidaita wajen Allah ba wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ba zai shiryar da mutane wanda suke ni ba azzalumai to nan in an ce aljinsiya ce jinsin azzalumai Allah bai shiryar da su sai mu ce amun ne makhsus domin akwai azzaluman da Allah ya shiryar da su in mun ce al'ahadiyya ce an gane ko to akwai wasu jinsin azzalumai wanda Allah ya san ba za su tuba ba to la yahdi alqawm adh-dhalimin haka za ka abin nan shi tunda in waɗanda Allah ya san za su mutu ne akan zalunci shi ke kidan babu taksisi la ya hadi asalin shi la ya hadiyu muna gane ko la ya hadiyu fi'il mudari' marfu wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara ala al-ya mara min zuhuriha la asbiqan to sai Allah ce alladina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira amanu bai kawo rukunin imani ba sai ka kaddara su amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa bil qadri khairihi wa sharrihi wa hajaru sun kai hijira min makka ta ila al madina tun da wannan lokaci da aka zancen hijira bayan makka ta koma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ce la hijrata ba'da al fath yawa sai dai akwai hijira daga wani yanki zuwa wani yanki in ka gaba a barin kai addinin ka sai ka daga kai gaba wajahadu fi sabilillahi sun kai jihadi don daukar da kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu to a'zamu darajatan inda Allah su ne masu daraja a wajen Allah arama abakar a'zamu darajatan su ne sun kafi daraja a wajen Allah shi kuwa shine a'zamu ba to kahiri shi na daraja a wajen Allah idan dole sai ka dauke shi a'zamu darajatan inda Allah sune masu masu daraja a wajen Allah maslubul afdaliyya ne dan in kace sun fi daraja kiran kafiri da daraja a wajen Allah shi ko kafiri bai da wata kima a wajen Allah wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da wata daraja a wajen mu ba sani ko mun fahimta ba yawwa sai Allah ya ce wa ulaika humul faizuna to waɗannan su kadai ne masu rabauta sai kawo hasr guda biyu wani kun ya ce ulaika faizuna sai ce ula'ikal fa'izuna kaga nan ya nuna su kaɗai ne sun karbauta ya ƙara hum kuma hasar na biyu ula'ika humul fa'izuna waɗannan su kaɗai ne su kaɗai ne masu rabauta Allah ya sanya mu daga cikin su asalin fa'izuna ala ramma fawizuna ne domin faza ya fuzu asalin shi fawaza ya fuzu ismul fa'il fawiz sai aka ce fa'iz qala yaqulu qa'il asalin shi qawil domin qawala yaqulu shi ko alhajju asalin shi hajja ya hujju asalin hajja hajjaja ya hujju ya hajjuju alhaju asalin shi alhajiju ilmin sarfa kenan to kaga waɗannan ayoyin sun nuna waɗanda sun kai imani suka ɗaya suke da daraja a wajen Allah to abu na ƙarshe wanda za mu ce kafin mu je aya ta gaba shine cewa kaga Allah ya ce bai dace mushrikai su rayar da masallatai ba to ina wanda suke ba da fatawar ana iya dokowar kafirai su zo su gina masallaci a biya su a'a sai dai in babu musulmin da zai iya yin gini gaba ɗaya kwata-kwata amma dai kafiri in ga musulmi ba shi kamata ya ginin masallaci ba kuma zan ce a bar kafirai su shigo masallaci kaga ba za a yi ba wannan kuma ke nuna cewa da an ka ce bai dace su rayar da masallatai ba wannan nan masjidil haram da an ka kawo shi malamai suna ganin cewa ba wai masallacin makka ɗaya ake nufi ba a'a in ana maganar makka haramin makka ma gaba ɗaya bai dace su shiga ba an gane ko tunda an ce an ya'muru masajidallahi su rayar da masallatai na Allah na an hana musu ma shiga ne cikin harami domin wani lokacin kace masjidil haram ta shafi harami kamar da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjidal harama ba'da amin hada nan fala yaqrabu al masjidal haram ba masallacin makka ake nufi ba a'a harami gaba daya ka kuska su kusance shi kamar da Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum عند المسجد الحرام يتي عند المسجد الحرام شنقيدي أتكين على عضب النمير جزء نبير شافي نتري بيو دا تمانين دا شدة يتي لأنك تي مسجد الحرام سوى دا ساشن صلح الهديبية دا أنك sashen shi a cikin harami an kai shi sashen shi ami a wajen harami to sai ce inda almasjid haram ba amma ma masallacin makka da an kace an kai shi ba shi yasa in kana cikin haram hududul haram in kai yi sallah to wannan ladar da aka hudi ta dubu ɗari za ka same ta ba sai ka je wancan masallacin ba amma shi zuwa masallacin kana da muka yi tsawafi kaga ba a samu shi sai can kana da dama kuma kai kallon ka'aba ba duk duniya ba inda aka gane ta sai can sai kai farin ciki ka samu lada amma duk cikin garin maka inda kai sallah duk lada guda ce sai dai shi wancan akwai wurin tawafi kuma kallon ka'aba shi ma ibada ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam na'am aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta 32 a cikin afwan aya ta 21 a cikin suratu at-tauba inda Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum ko yawwa to idan muka duba bayan ya zance masu imani ya ce wa ulaika humul faizuna sune masu rabauta Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah subhanahu wataala ce yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bushara imamu hamza al-kufi ya karanta yabshuruhum rabbuhum ubangijinsu yana musu bushara waɗansu malamai sun kace da yabshuru da bashara da abshara duk ma'anarsu ɗaya wasu kan ce a'a shi yabshuru yana faranta musu da rai kinan daga albishara ne faranta rai bashara kuma baka labari wanda yake mai faranta maka da rai duk da yake mun ce waɗansu sun ce bashara yana iya ɗaukar ko cikin alkhairi ko cikin sharri shi yasa ce wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim illa ladina ahadtum yace kuma bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat wasu ka ce a'a wajen kafirai da an ka ce wa bashirin ladina kafaru da bashirin munafiqina isti'ara ce an kai asalin kalma ta bushara tana zuwa ne wajen alkhairi ba ta zuwa wajen sharri akwai sabani wajen malamai ni dai na gaya maka wanda dukkan zaba sai ka zaba eh to yubashiruhum Allah ya mushi bushara fi'ili mudari'i an gane ko yufidul hal wal istiqbal ko yabshuruhum aqra'a ta hamza shi ma fi'li mudari'i ne sai dai na fi'li fulasi wancan ko yubashiru fi'li ne ruba'i daga bashara yubashiru tabshiran fa'ala yuf'ilu taf'ilan shi ko ga bashara yabshuru fa'ala yaf'ulu mun gane ko to dukkan su dai mudari'i na kuma mudari'i yufidul hal wal istiqbal sai dai yabshuru bai kai bashara ba wasu ce a'a duk bushara ce to kina sai zamanto bashara ta himi karfin ma na sai zamanto bushara ana yin ta ne yau da gobe tun tana kada hata yi hata yawa ko kuma ya bambanta daga hali za mu zo bayanin shi halin da abin abin da ake nufi an gane ko to yubashshiruhum rabbuhum hamza ya karanta yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bushara bi rahmatin minhu da rahma ta musamman daga wajen shi an gane ko bi rahmatin ya kawo shi na kira litta'zim shi yasa malamai zaka sun ce rahama ta musamman minhu daga gare shi wa ridwanin da kuma yarda imamu shu'ba ya karanta ridwan duk da ma'anar su da yarda ita ko yarda wa jannatin da aljanna sai an ka kawo yarda an ka kawo aljanna malam abdullahi akwai abin da ya aljanna akwai shi wa ridwanun min Allah akbar don da yarda Allah ne ake tabbata a cikin aljanna kenan da ya kawo ridwani sannan ya kawo jannat yayi ni uslubu tarqi ko tadalli ridwani sai ya kawo jannat tadalli tunda yarda Allah ita ce babba sannan aljanna da da juyawa na an kai da sai mutu an yi uslubu tarqi an tashi daga ƙasa an yi sama amma daga sama na an kai ƙasa to wa jannatin da aljanna Allah ya bayanin su wali man khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan sannan kuma darajojin sun kai guda 100 ko ba haka ba kuma duk ayat da ka haddaka kana karanta ayoyi na kana yin sauraron tashi alkiyama lahum a gare su su kadai su yan aljanna fiha a cikin ta na'imun muqim akwai na'imun ni'ima muqim tsayawa asalin muqim muqwim daga aqwa yuqwim muqim dawwamamma asalin shi abuna wanda yake wato tsayayye kenan domin duk abinda ya abin nan Allah ya sanya mu daga cikin su anan akwai dan su abubuwa da za mu ƙara kafin mu je abin nan bari ma mu cike wanga ayat sai mu koma can wancan bayanin khalidin fiha abada Allah ce suna masu waɗanda an ka kaddara ma dawwama halun ne muqaddara in an ce muqaddara abinda bai tabbata ba zuwa gaba ne zai yi ko ba shi kaje ce za mu kaddara abu kiran ma'ana bai kasance ba to larabci na sun ka dauko na Hausa sun ka mai da Hausa larabawa sun ka ce khalidin sai kaje an ce nan halun muqaddara hali ce wanda an ka kaddara ma'ana lokacin ta bai yi ba sai zuwa gaba sai malamai suka ce an kaddara musu dawwama khalidina fiha abada sun dawwama a cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle a wajen Allah ne lada mai girma take Allah ya sanya mu daga cikin su anan akwai dan su abubuwa da zamu ce karkashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba shine da anka ce yubashshiruhum in mun ce yabshuruhum qira'ata hamza farkon bushara ne kamar ba ta karfi ba irin yubashshiruhum duk da kyau sun ce a yabshuruhum yana sa musu farin ciki ya nuna fi'ili ne mudari'i yufidu al-hal wal istiqbal sai malamai suka yi sabani a wani lokaci ne ake musu bushara sai mu ce a su yan aljanna bushara ta Allah tana tare da su tun lokacin sun kai imani tunda Allah ya maka alƙawalin in kai imani kai aiki na gari zaka shiga aljanna to ayo ga bushara ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ko ba ka bane to إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين duk wannan bushara ce dan nan to yubashshiruhum dan nan duniya tun da ransu Allah shi na musu bushara can lokacin da za su bar duniya Allah zai musu bushara ma'ana ko da mala'iku sun kai musu bushara to da izinin Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una in sun shiga cikin kabari za a yi musu bushara babu tsoro gare su fala khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ko ba karan bane nan duniya kuma za a sanya musu karbuwa da yarda shi yasa wani mutum da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi mutum yana yin aiki kuma sai aikin nan mutane su yabe shi tun da nan duniya amma don Allah yi sai manzo Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'min bushara ce magaugauciya Allah ya yi mishi to sannan kuma za a yi musu bushara min in sun tashi a lokacin hisabi ko ba haka nan bane za a yi musu bushara da babu wani shakka a kansu za a yi musu hisabi mai sauki don Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi mini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira an gane ko la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna kuma in sun shiga aljanna kuma shikenan kuma za a cigaba da musu bushara dan haka yubashshiruhum yufidu al-hal wal istiqbal fi ad-dunya wa fi al-akhirah wa fi jami' al-ahwa mun gane wannan da kyau ba a zakko a ce ya bashir kuma alarma a tumin yi shi kenan Allah yana musu bushara kuma bushara Allah kala biyu ce ko ya yi musu da kanshi su ji sautin sa subhanahu ta'ala ko ko ya tura mala'iku su duk dai Allah ne ya bushara don wanda mala'iku sun ce da izinin Allah sun kai ta sannan yu bashiruhum bai ce wa yu bashiruhun ba kuma aljanna akwai mata alarma kuma nan na duniya ma su kansu ai anan za su yi aiki na gari to litaglibi janibin dhukuri ala janibil inas ta Allah ya taimake mu bar mu bar wannan aya haka Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ita ce zamu tashi kanta ta 23 sai mu sai mu wuce zuwa ta 24 nan can ne bayanin yake ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kuka yi imani la tattakhizu aba'akum kakkurike iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku aba'akum jam'i ne na al'abu al'abu asalin shi abu na malam abdullahi abu sai an ka ce al'abu an ka shafe mai wawon don in ka yi idafa sai ka ce abuka kina aba'a asalin shi abawu ta tsarrafatar wawu fa kuli hamzatan don ku riƙe iyayenku maza kenan to nan aba'akum maza amma yana iya ɗaukar taglibi sai zama to ba a cewa ummahatikum ba su ma sun shiga ciki sai kai taglibi janibin dhukuri ala janibil inath da an ka ce ya ayyuhal ladina amanu la takhudhu aba'akum ba cewa aba'akun ba li taglibi janibin dhukuri shi ma ala janibil inath wa ikhwanakum da yan uwanku ba kawo wa akhawatikum ba shi ma sai kai taglibi malan ga ku rike yan uwanku auliya masoya jam'i ne na waliyun dama sunan da ya kare da shi ya'un mai shadda fa'ilun mai shadda to jam'in sai kuma af'ila ala ramma waliyun jam'in shi a ce min sakhiyun ha taqiyun ha to sai karkiyo ga kaida ga kurke su masoya an gane ko Allah ce inistahabbul kufra ala iman in hassun ka fifita kafirci akan imani dan alaka ta imani ita ce karshe ba a ce ka cuta ma dan uwanka ba a'a dan uwanka in kafiri ne kana iya kyautata mai wa ati zal qurba haqqo muna ganewa amma ka so shi cikin zuciyarka an hana saboda shi makiyin Allah na kuma kina kiyayya da kai don kana son Allah in kuma an ka haɗu wajen yaƙi ya yarda shi yaƙi addini to kuma nan kuma bugawa za a yi kowane ne sai dai a mutu don haƙƙin Allah shi na gaban haƙƙin kowa daga haƙƙin Allah sai na mu sai na uwaye sannan nawa to a yan ce uwaye sun shiga ciki sai dai ka ce cikin na iyaye sai a sa na uwa sannan a sa na uba ko ba gaba akwai kaidi daga haƙƙin Allah sai na iyaye bi sharta banda mace in ta yi aure daga haƙƙin Allah sai na mijinta a malla abdullahi kana sakin ka'idar ga itilaki wani shi waiwayuka wa man yatawallahum Allah ce duk wanda ya jibinci lamarin su minkum daga cikin ku bai ce wa man yatawallahunna ba ai akwai kafirai mata domin akwai alkafirati ko to taglibi janibin biku da janibin nas Allah ce to minkum daga cikin ku ku musulmi minkum wa minkunna almu'minat kenan shi ba li taglibi janibin biku ala janibin inas wa ulaika humuz zalimun wadanda su ne azzalumai dan yayi uslubul hasr domin ya kawo mubtada ma'rifa ya kawo khabar ma'rifa ya ce fa'ula'ika zalimuna ai ana ita fa'ula'ika zalimuna sai an ka ce fa'ula'ika hum zalimuna hum lil hasri kuma nan khabar ya zan ma'arifa shi ma ya zan hasar kina hasar bi ne annan dan an ce fa'ula'ika zalimuna waɗanda su kaɗai ne azzalumai kuma fa'ula'ika hum zalimuna waɗannan su kaɗai ne su kaɗai ne azzalumai na ana nufin irin zalunci shi ba zalunci irin nasu ba wa irin shi nan ana nufin kafirci dan in ka kulla soyayyar kafiri kuma ka san kafiri ne ka fifita shi akan su Allah ai ka hita musulunci Allah kai mun tsari to wannan aya matsayin shimfiɗa take akwai bayanai masu yawa wala tattakhidu abakum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman in ka dibi yakin badar da an kai ai mutum ɗan makka na sun karu da ɗan makka an ka buga wani ba in ka duba yakin uhud in ban manta ba wani baban shi ma shi ya tumanyo saman takobin dan shi ya takobi ya halaka shi shi wasu shi kai a ce dane yayi kumya kuma yin biyu bai kuma komi ba kai da kakibin Allah kana kai kuma ba zai kuma fahimta ba to to ga annabi nuhu da ɗanai ɗan shi kafiri na Allah ce ya nuhu inda hudu sami na ahalika da haka irin wannan dangantaka ko ta auratayya ko ta jini ba ta da wani amfani ana zancen addini in matuƙar ba su dama rawabit ne guda hudu rabitul dam والنسب ده رابط نا العقيدة شيني رابط الدين كو رابط الدين سي رابط اه الماذا العرق با شيني نسب با والدم شيني العرق ده النسب ده الدم دوك ابو غداني الدين ده العقيدة كما دوك ابو غداني سي رابط ال- ال- ال- الإقليم والدولة والمكان سي رابط المصلحة شي kenan duk in kaga mutane duniya wadanda hudu na ga hada su ko ɗaya daga cikin su an gane ko to dukkan su addini kuma aqida in an ce aqida ba sai musulunci ba kiristanci aqida ne ita hada kiristocin duniya to aqida ingantatta ita ake dorawa saman duka waɗannan duk in ba a sa addini gaba ba duk matsalar da musulmi suke cikin zuwa abinda sa ba a cin nasara ba a sa addini gaba ne duk ƙarya ta akai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka baro makka zuwa madina suka zo madina shekara goma cikin shekara goma sun kamallaki makka saboda sun yarda da Allah sun ba Allah komi sai da sun kabaro garinsu sun kabaro matansu in dai mace kahirata sun bar sun barta ƴaƴansu sun kabaro dukiyarsu an ka kwace komi sun ka zo makka mutum mai kuɗi a makka sai kuma madina talaka shi kuma masallaci ka kwana shi yasa Allah ce ulaika humus sadiquna kai dan shi aka to dan kana ragaitacce kai da ko dala 100 baka taba asara ba cikin musulunci ba a kashe ka ba ba a tsebe ma hannu baka to ka ce daga mutane ba ƴan aljanna ba kai awa an gane ku kuma Allah ya ce ulaika musadiquna kace kace ba su da gaskiya sai aka zamu doka ko ta Allah to cikin shekara goma sun ka mallaki makka capital kin da ta kahirci wanda ta yake su cikin shekara goma dan mi dan masu gaskiya na amma munan hatta da masu cewa aikin addini in aka zo wajen aikin addini sai kaga suna sako sako da ja da baya littahi ana cewa ana sai da shi jikka 30 sai ka zo ne ɗalibi ya ce nawa jikka talatin yau jikka talatin kai game da ilimi hawa wuda ɗalibi na jin a yi halin mutane ba ɗina ba amma yan ka zo wajen addini sai ka manta girman ka kai baka da wani girma gaba ɗaya don yanzu zancen girma Allah na ake da na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka mance kanka don addinin Allah ya ci gaba damuna da wannan tunan janzu addini ya ci gaba amma kowa so shi kai sai ya kare girman shi sannan a kare na Allah da na annabi ya za a yi addini ci gaba duk matsalar kenan fa kai dai sai ka kare girman ka sai ka mai da qur'ani kasan ka in an ka kawo aya in bata dace da sauran ka ba sai an mai da ta kasa gare ka hadisi ko ya inganta gashi karara sai an mai da shi kasa ga sauran ranka sannan a zo a yakin addini ce ba an kai Allah ya halicci mutane da don su bi ka ko don su bi don don su bauta mishi babu gaskiya cikin tahiya sahabbai da sun ka zo gaba ina sun ka tsunguma sun ka yadda sun kai ba Allah aiki dibi irin cikin dan lokaci kadan sun kai da musulunci a duniya amma munan sai a ce addini addini amma da an to wajen aiki sai ga ana ja da baya ana ja da baya a'a kowa Allah ya bashi nashi iko da za ku yi daidai kurgudun ku Allah ce fattaqullaha masata'tum da kafir ku samu nasara kan mu amma duk abin da saka ga ayyuka addini waras waras waras duk abin da shahi addini shine aka maidawa baya mallaman daga karantar da ƴaƴan musulmi waɗanda ma galibi in ka dauke waɗanda ba su makarantun allo ba ma biya gare su ba amma bi an ka dauke su sai a ce maka ai wannan aikin kaskanta tuna karantar da qur'anin a kaskanci limanci shine a kaskanci aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai naka aiki cikin biro da rubutu ko ko yan cuwatuwar da kaka yi kana cin amanar mutane shine aiki kai da ba gida iyayen al'umma na kai ba kuɗi na kake samu kun kuɗin gaba a san ko to ya ka samu su karshen ta na haram na kuma barna ta kake da su kuma sai a ce wai fansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan kafirai kafirai yaushe za a taimaka kan kayare kai gaskiya gare ka to waɗannan abubuwa dole sai an gyara su ya kamata mu taimaka ma addini gwargwado in mun yi in tansurullah yansurkum in mun yi daidai Allah ya san mun yi iya kokarin mu bai yiwa na kowa ya taimaka ma addini irin wanda wani zai wani ilimi Allah ya bashi wani kuɗi Allah ya bashi wani mulki Allah ya bashi wani Allah ya bashi kuɗin ya bashi mulki ya bashi ilimin irin su annabi sulaimana ga annabta ga ilimi ga kuɗi dukiya dan ya ce atumiduna ni bimal fama atani Allahu khairu mimma atakum ka gani to amma duk irin wannan shine zai ga cewa kaza kaza da an zo harkar addini yanzu na takardar masallaci sai kaga an zo an yanke wuta wai nawa na sai a ce 500 wai takardar masallaci wai 500 wai an yanke wuta abinda wani zai hidda jikka 30 500 gida 12 jikka 30 jikka talatin kudin shekara guda na wutan masallaci wanga buhun shinkafa da kake ka kai a canye shi kenan ai mai abin ga nawa ka buhun shinkafa ka ci gidanka abubuwa ga sanan dai ana yi Allah ya shirya da mu to bari mu dauki aya ta karshe da duke shi ya kai sai Allah ya ce to qul in kana aba'ukum ko kace in dai iyayenku sun kasance wa abna'ukum da 'ya'yanku jam'i na ibnu ibnu asalin shi banawunna wasu ka ce banayunna kinan abin nan asalin harafin shi wancan wawun ne na karshe wanda shine jamhur suka dauka wasu kuma sun dauki cewa ya'un ne an gane ko wa abna'ukum da 'ya'yanku sai an ka shahe wawun can an ka shahe ko ya'un sai an ka kawo alhamza an ka ce ibnun asalin shi banawun ko banayun wa ikhwanukum da 'ya'yanku jam'i ne na al'akhu akhuka kina asalin abin nan nan wawun ne wa azwajukum da matanku jam'i ne na zauju saboda qur'ani bai kawo zauja to bari cikin qur'ani babu zauja amma sun kace akwai shi a larabci sai ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha zaujati ko ba ka dan bane wa ashirat wa ashiratukum da ƴaƴan da ƴan uwanku ashira in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulum al-kitab al-maknun da kuma al-azb an-namir shanqiti shi ma cikin azb an-namir ya kawo bayanin kalma ta ashira to in muka duba imamu shu'ba ya karanta wa ashiratukum jam'i ne na ashira ba sani ko mun fahimta ba kaga an ce wa ashiratukum ko wa ashiratukum jam'i ne nan in za mu taujihin wannan qira'a sai mu to qira'a ta shu'ba an yi muqabalatul jam'i bil jam'i tunda an ce in kana aba'ukum kaga jam'i ne wa abna'ukum jam'i ne wa ikhwanukum jam'i ne an gane ko wa azwajukum jam'i ne wa ashiratukum jam'i ne ashira sai an ka ce ashiratu an ka ka alif wa nam mulhaq bi jam'i muannath salim domin ba jam'i muannath salim bane da ƴan uwanku kiran qira'a ta shuba ana iya taujihin ta da ni da wato as-siyaqu as-sabiq da allahi tunda ya ce wa amwalu ne karatu muwa shi ma amwalu jam'i na kaga kenan jam'i ne ya shigo tsakiyar jam'i jam'i in mun dauki qira'a ta jamhur wa ashiratukum da ƴan uwanku sai da mun to mufrad ne ko kace mufrad mudafin ila al-ma'rifa ya kuma mi ya kuma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay an'ama Allah ko kace a wa ashiratukum da an kalta ma kowa suna da tashi kai ga ta ga ta ka fami kai ga ta ka fami kai ga ta ka fami wa amwalun iktaraftumuha da dukiya wadda kun kai tsururinta inji malaman zauri iktaraftumuha tsururi ba na kaje kai ka samu mun gane ko asalin iktarafa wasu na cewa kalima ce wanda ba aiki da ita sai wajen sharri amma ga qur'ani amfani da ta ba wajen sharri ba an gane ko dan su wajen su an kace iktarafa aljarima ake cewa a'a ko aiki na kwarai ana amfani da ita Allah ce wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna cikin suratul shura wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kun ka samu an gane ko kuka kokarin tarawa wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwanci da kuke tsoron ya lalace wa masakinu tardaunaha da gidaje waɗanda kun ka yarda da su a shiga a ji daɗi a samu abinci a ci ga nama a ci an kunna AC an saki taiba an bude baki ana kwana kamar mutaccen kari to waɗannan ahabba ilaikum min Allah su sun ku sun su kun ka hisu da Allah wa rasulihi da manzon shi wa jihadin fi sabilihi da jihadi don daukar da kalmar Allah kun zabi waɗannan to fatarabbasu Allah ce ku jira hatta ya ati Allah bi amri har sai in Allah ya zo da al'amari shi ka jira tun da waɗanda kaka so kai ba yakin addini bai dame ka ba ci gaba da neman duniyar ka har mala'ikin mutuwa shi zo sannan mu gani ko jiran kaza ayi ko kuka kaza ayi ayi sulhu ko kuɗi za ka bashi ka bashi cin hanci ko faɗa mai za ka yi kai ɗan wana ko ku faɗa mai matsayinka in shi mala'ikin mutuwa shi na tsoronka ban san da yadda za a kwashewa ba والله لا يهدي القوم الفاسقين الله بدي شد متاني فاسقي با نان ال انت زمانتو جنسيه kenan jinsin fasikai sai zamanto makhsus don waɗansu fasikai Allah ya shiryar da su in ba muna nufin fasikai na kafirai ko ko fasikai na tana ya ɗaukar waɗanda ba kafirai ba wato fiskun duna fisk sai zamanto kuma ta ɗauki fisku guda biyu nan in fasikai na kafirai take nufi ko kuma fasiki na fasikancin da bai kai kafirci ba duka waɗanda in jinsiya ce Allah yana shiryar da sashi kenan sai zamanto amun ne makhsus in kuma duka take nufi to shi kenan in kuma ahadiya ce to Allah ya san waɗanda har sai sun mutu ba za su bari ba ko fasiki da mun ce kafirai ne ko kuma fasiki da masu saƙo mun gane wannan da ke ko to wannan shi dai da kenan qira'a ta shu'ba wa ashiratukum sauran wa ashiratukum illa kenan kaga almalu da yace wa amwalu yaqtarfumuha mal alif kin shi wawun ce dan jam'in shi amwal an gane daga asalin shi kenan daga mawala ya mulu ne ya samu dukiya shi ko wancan mala ya milu shi ko can karkata ne alrama to wannan aya dai tana dauke da wa'azi kwarai da gaske mutum zai diba cikin littafan tafsiri masu yawa daban-daban ya ga abinda malamai sun kaci kadiba cikin al'admun damir min majalis shankiti kadiba cikin tafsir na imamul qurtubi kana iya dubawa kuma cikin sauran tafasiri wannan na dan baka misali ne ka kuma kuma in taujihi ne kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun kadiba cikin kuma al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi malamai suke cewa al'umman musulmi idan suna cikin rauni su koma su kalli da wagga aya ɗaya an ka karanta ita kaɗai ta isa ta bamu maganin matsalolin da muke ciki domin wadda aya ma wasu malaman nahau sun kace shine asalin asalin a kawo ilimin nahau zamanin daular umawiyya da hajjaji ya kuskure cikin wannan aya da yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tadawna sai karanta ahabbu ilaykum sun kace sai ya kuskure gashi na ganin kanshi da fasaha sai suka ce to wannan shi dalilin ma suka fara tunanin a kirkiro wasali in ka diba da cikin tarihin nuhat wa tarihul annahu wa asharun nuha na sayyidu tantawi da kuma sauran littattafai da suka kawo asalin nahawu sun yi ta tarihin nahawu don tarihin ilimi yana sa ka san asalin ilimi tarih na ilmul hadith tarih na ilmul tafsir ka san madarisut tafsir da manahijul mufassirin qadiman wa hadisan da sauransu to wanda aya malamai sun kace inda za a dauke ta ta isa musulmi su gane matsalarsu idan kun ka fifita waɗansu abubuwa ƙul in kana aba uku kun ka fifita iyayenku nawa kenan iyayenku ɗaya wa abna uku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha waɗanda abubuwa guda takwas in kun ka fifita su akan abubuwa guda uku a habba ilaikum min Allahi ɗaya wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi to fa tarabbasu shi yasa ayar wala tulqu bi aydikum ila tahluka aka yi riwaya ga Abu ina ga Musa al-Ash'ari ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam dan kace wala tulqu bi aydikum ila tahluka wasu daga nan kakka jiya kanka cikin halaka yace su fasara da suke yi mata shine lokacin da sun ka samu kuɗi da dukiya sai sun ka koma tsaron dukiya sun ka bar addini sai Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda kula da dukiya ka bar addini ka kai kanka ga halaka na don addini shine zai zama towa cikin iyalinka da zuri'arka baya bayanka dukiya da ka mutu yanzu ana rabe ta waɗanda ma ka ajima ba su cinta tunda kana da ɗaya ƙanana da an raba gado yanzu matan da ka arme yan uwansu kanin matar kananan wan matar kananan uban kananan duk dukiya su ce a kawo su riki ko da aka wata biyu duk katar da iska sun yi kasar da dukiyar amma in ka bar musu qur'ani ka bar musu ilimi suna nan da abin su ko ba garan bane addu'a guda ta annabi ibrahim mai makka yace rabbi ja'al hadal balad amin gashi ne yace kuma Allah ya ba su rubu alahu min samanati shekaru dubbai suna cin dadi kana wasa da addu'a don haka matsalar musulmi ga tana Allah ya bayanin ta ko dan qur'ani yuna ya yarda da wagga aya in kun ka fifito dan abubuwa guda takwas mala abdullahi akan wadan abu ba wai son su abba ai ba Allah bai ce ka aika son ba Allah bai ce ka kaso babanka ba ko yan uwanka ko na in ka fifita son su ko ka daidaita son su da son Allah to kare ko ta kari to munan yanzu in ka ga mutum yayi hushi da dane saboda bai tayi kwanna ba in ya shekara goma bai tayi makaranta ba ko bai iya alhamdulillah ba bindin shamai kai ko sallah abban yi duddai shi dai kokari shi zan premier na class na brebe da rabak shi zan dokatar amma in shi na so kashi sallah in yaro ga shi lakwal an ramma shirin da aka yi mai har da abincin yanzu aka yi musu in za su da lakwal kahin uwa uwa tun da asuba ta tashi ta yi abinci a sa cikin kula bari mu ce kula wanda suka san kula dan termos a saman musu ji a saman musu komi ran da za su tsaya makaranta kuma ba a mata da su bari aka sai in sun tashi in sun kare wargi sai a ce ku ta wajen mallan ne ku dan kamo abin da kun ka kamo ku dan sabto abin da kun ka sabto wani mallamin ma wai har ya shira da ai daga wani gari a kawo shi shi zama da rashin kula mai karatu in sun ka tashi da sahi babu burodi ita masu gida ita da masu kudi sai su mutu burodi a ta su musu burodi a yi musu shayi da kwa jama'a sa kwai in sun ka kare sanan ta faɗa mallan yaran nan ba a bugun su ba a yi musu tsawa karatu ɗin da za a ba su can lakwal ba ta faɗin wannan sannan shi mallan ya ba su karatu kuma wai su samu karatu tambada Allah kai mu tsari سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته